الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha hudu ga watan jumadar lula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da tara za kuma mu tashi darasi na tasa'in daidai a cikin kitabun zaka hadisi na ɗari biyar da tasa'in da biyu babu za mu tashi inda ma da yake cewa babun babi na sha takwas fitar gibi fi sarrafa abin Allah ya ji da manyan baluwa babin da yake magana akan wato kwaɗaitarwa da yin sadaka tun kafin a zo a sami wato wanda lokacin da za a zo a rika neman wanda zai karba kuma a rasa annabi alaihi salatu wasalam ya ce lalle ya kamata a rika a kwadaitar da mutane suka fidda zakka kafin wani lokaci da zai zo idan ma ka yi ba ta da wani amfani to shi ne ma da ya ce hadisi na ɗari biyar da casa'in da biyu ana harisa ta bin wahab an karbo daga harisa dan wahab radiyallahu ta'ala anhu qal Allah ya kara masa yadda yake sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yana cewa tasaddaku yace ku rika yin sadaka shine tasaddaku ku rika ba da zakka fa innahu ya'ti alaikum zamanun domin wani zamani zai zo muku wanda yauki rajulu bi sadaqati za a samu mutum ya rika yawo da zakkarsa yana yawo da ita kwararo kwararo dan ya samu mai karba amma annabi alaihi salatu wasallam ya ce fala yajid man yaqbaluha bari samu wanda zai karbe ta ba kwata kwata yaqulu rajulu sai ka ji mutum ya ce da shi wanda ya je zamu ya bawa sai ce da shi lauji ta bi hadil amsi la qabituha wallahi da jiya ka kawo min da na karba amma dai yau wanda bukata fa amma yau fala hajata li biha yau din nan dai kan bani da wata bukata akan wannan abin da ka kawo wannan hadisin za mu koyi abubuwa da yawa a cikinsa amma za mu faɗi guda biyu ko uku abu na farko da hadisin yake nunawa yana nuna akan yadda dukiya wato yawaitar dukiya dukiya ta yawa a cikin mutane alama ce daga alamomin tashi alkiyama ba wai ci gaba ba ne da ake faɗa alama ce ta tashi alkiyama cewa dukiya ta yawaita cikin al'umma har akai matakin da wato zai zama babu miskinai a wannan lokacin kowa kuɗi ya wadace idan ma fata kake a zuciyarka kai wannan lokacin ko shakka babu ka sa annabi ya ce kiyama akan ajararan mutane za ta tashi to bai kamata mutum ma yayi wa kansa fatan haka ba saboda kuɗi kawai sannan wato abu na biyu hadisin yana koyar da mu cewa lallai mu yi gaggawa mu rika yin ɗawainiya da dukiya na siyarwa da tallafawa al'umma kafin wani lokaci ya zo wanda wato za ka rasa mai karba kaga ya Allah cewa ya wa an fi komi ma razaqnaku min qabli an ya'ti yawmun min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kai fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin sai Allah yake walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ku ciyar da ku yi dawainiya ku ciyar da abin da mu muka azurta ku kafin wani yini ya zo ko kuma kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku kaji yana cewa laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji na ma ka jinkirta mun sakan kaza ko minti kaza ko awa kaza fa asaddaka zan ce sadaka da dukiya da wa akun min as-salihin kuma zan zama cikin mutanen kirki shi ma ya san bai kirki ba kenan zai ta fatan haka shi za mato malaman su da suke cewa wanda yake cikin kabari idan ya ga wanda yake rayuwa cizon ya tsaye yana ganin inda shi ne Allah madaukakin sarki zai araban lokacin da ya bashi yanzu iya wannan lokacin kawai to da zai yi abin da ba a taɓa ba a tunaninsa abin da ba a taɓa ba shi za su ke faɗa ɗaya da cikin durutsun da ake so ka kaɗi ba kenan cewa darasin da ake so ka ɗiba ka gane cewa idan kuka tafi kai wani makabarta to ya kamata ka yi wa kanka tambayoyi masu kyau ka ta tambayi kanka cewa wannan bawan Allah ba ba wayo ko dabara muka fi shi ba Allah ya karkular ka sannan abu na biyu ya ɗanɗani mutuwa da ni ban san ta ba sannan abu na uku ya shiga ramin da ni ban shiga ba sannan ya haɗu da munkarin wani kirin ban ni ma ban san su ba duk wa'annan tambayoyi ake so kai wa kanka sannan ka ce wata ran yadda muka rufe jini ma za a zo a rufe na haka a juya amma da wahala kaga mutum ya ji makabarta ya halarta wa'annan abubuwan da ake magana guda hudu ko biyar ko sama da haka a cikin kwakwalwarsa saboda haka malamai suna jan hankalin mutane akan wannan saboda haka a gaggauta a yi alkairi sari au ila maqbaratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin hadisi na gaba 593 ana bi Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais kenan radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare ki yace la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanu lalle wani zamani zai zo wa mutane yadubu rajulu fihi bi sadaqati min az-zahab za a samu mutum yana yawo da zakka ko sadaka ta gwal kamar a ce yanzu dala ya zuba talin bawun da dala a cikin wato yan jaka ko leda yana ta yawo da ita shi ne dubu yana ta saka mumbulatin ya je zagu ya je ya biyo daga unguwar da ya bara ya dawo unguwar bai samu wanda zai karba ba ثم لا يجد احدا ياخذها منه annabi alaihi salatu wasalam ya ce zai ta wannan dabdalar da zai samu wanda zai karba ba wa yara rajulul wahidu yatba'uhu 40 mar'ata to yace zaka ga mutum daya mata 40 suna bin sa mata guda 40 yalubna bihi suna jin dadi da shi wato suna amfanuwa da shi abinda wannan gaba take nufi shine wato zaka ga mutum shi kadai ba wai ya auri mata 40 ba shi kadai yana kulawa da mata 40 a karkashin sa saboda ne malamai da a cikin gari da suka yanka kowa fata walwari da sauran littattafai su imamun nawawi suka ce abinda annabi alaihi salatu wasallam yake magana akai shine suna wato za ga mutum yana kula da mata arba'in saboda yawan faɗace-faɗace da yaƙoƙi da hatsari shi kadai saboda watakila asalin ɗan mai duguri ne shi yanzu za ka ga akawun ɗinsa dubu ɗari hudu yake karba watakila duk wata amma yana ɗaukar nauyin wato mutanen da yake ba wa kuɗin da ya haura dubu ɗari hudu ‘yan uwansa da haka ne waɗanda duk an kashe mazajensu wasu wato hatsari ya afka da yan uwansu ya zanto ba shi da kowa sai shi da yake kula da su to shi ne nabi yawan yaƙi ne sa wato yana kula da wayannan bayan Allah shi ne abin da suka ce yanta mina ilaihi ya koma bi hawaijihinna suna wato fakewa da shi don ya rika biyan bukatun su za ka duk wata abu da yake tura dubu biyu wata dubu biyar wata goma da abin da ya kama da haka to shi ne can wato karin bayanin da suka yi suka ce abin da zai janyo haka min illatin rijal saboda karancin maza wa kasratun nisa da yawan yawan mata wannan kuma abin da zai janyo kamar yadda na faɗa ya kokin da suke ta faruwa yanzu muna ji muna gani ko ka ki ko ka so ka san mata sun fi yawa wata kakarmu ta rasu yanzu ta taɓa zuwa wani lokaci ba na manta a shekara ina ga goma sha hudu ko sha biyar da ta zo aka taso 'yan makaranta yan mata a shekara ina ne da WDB ta wuce tun daga jigawa take da garin yau wallahi da ta ga mata haka kawai ne ta sa kuka wai haka dama mata suke saboda ita ba ta dauka mata wai sun kai duk ba su da aure ta ce wai ta ga ni da ita muke wannan gira ta ce ta ga yara kamar masu shayarwa kuma duk gaba ɗaya a titi shekara goma sha baya ina ga yanzu to za ga yanzu ba an kai wani yanayi da abin da nake gaya wasu mata kwanaki kenan nake dole ku shafa wa kanku ruwa ku yi wa kanku abuwa ku kyale wanda Allah ya baki dama ya kara aure saboda wallahi mata a yanzu yanayin da ake ciki yawan ya baci fiye da yadda ake zamani wanda yake da yaya mata yana gane yaran da nake yi wanda yake da yaya mata ko yake da kanne mata ya san yaran da nake mana yawa saboda haka ya kamata a lura da kyau a fahimta da kyau an kai wani irin yanayi da zamani da wato mata shedan ya mutu fitsari a ka sun dauki wata irin muguwar akida sun saka cewa idan ita ce a gidan ba mai zuwa ko kuma duk wanda za ta zo muguwa ce amma idan ita za a kai za ka garce a biki kowa sai an gaya mar cewa za mu aure da yanmu suna murna amma idan ita za a kawo wa to Allahumma salli ala saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau wannan hadisin yana ɗaya da cikin abubuwan da yake jan hankalin mutane cewa wato idan kiyama ta zo mata za su yi yawa tunda kun ga gabar da ya faɗa kenan ya luzna ba mazan aka yi magana ba domin namiji zai iya fita ya struggle a kan kansa duk namijin da ya faɗi ya mutu yanzu za ga wanda yake kula da su suna da yawa duk wanda ya faɗi ya mutu sannan an kai wani irin yanayi ne yanzu idan iyarin ya ya mace ne yanzu dai aure tana shekara ashirin da biyar to ta yi da wuri haka ne ta yi da wuri ba ba za a fara tunanin cewa ta rasa miji waje ta hawar ikin da ya ta tafi talatin shi ne za ka ga kun takan dacewa ta fara turawa masallaci ko makaranta cewa sa ta addu'a saboda wani irin yanayi da muka shige mu da yawa na gaya wasu mata nace ku daina tsora wa kanku wani abu da Allah zai tsora muku ba shine zaka ji an ce yarinya ta je ta yi karatu ko za a sake ta wannan niyyar ba ta da kyau mummunan niyya ce muna yawan faɗa karatu ya mutum Allah ya baki dama ki yi karatu karatu yana yana sa mutum ya zama cikakken mutum na addini da na zamani yana sawa amma kuma ya kamata mu fahimta da kyau cewa kada ku bari yar ku ta yi amfani da damarta dan da yawa akwai wanda zaka ga dama ce ta zo a lokacin da take ganiyar ta mun taba tattauna da wata babaiwa Allah tace malam lokacin da nake kan ganiya ta iyaye na suna ganin sai na kai wani tace na yi samari waɗanda za su aura amma mahaifin me yace sai na yi boko kuma tace na yi dam karan bari shi ga abin da yake zo a yi ba ba shi na ji ba yace ba za a yi waje an zaki ta ce alala ta sai da zaba ta shekara biyar ina jiran abin da yake so da karshe kuma abin da yake so din bai samu ba dole aka kyale ni na ci gaba da karatu ta ce yanzu na kai matakin da ta ce wallahi ni kai na san na san cewa ba liditi ina ya kare da bakin da take faɗa wannan kalmar ta ce duk wanda nake ganin na bidida yanzu duk lokaci na ya gama wucewa na su ake yayi yanzu kuma muna yawan gaya musu ko a jami'a ne za ki ga kina level 1 2 shine en en gayu da wani za ki yaye ki kina shiga 3 4 zuwa zama ba abin da ki saboda haka wannan muna jan hankalin iyaye su fahimta da kyau idan Allah ya ba wa yar ku miji mai hankali wanda ya san ya kamata mai zuciya ku aura mata in karatu ko fan ko me za ta je ko ko wutu za ta zama tsaban karatu ka san shi ne ba mango bag ba wutu wutu in ba hauke yake wutu wutu shine wanda duk da ya motsa za ka ga alfabet na fita to ko wutu wutu za ta zama ku kyale ta ta je gidan mijinta ta yi shi za barna za ku ga yanzu barnar da ake yi wata ba za ta faɗi ba Allah saboda haka ya kamata iyaye su lura da wannan da kyau muna faɗa eh ga matasa yanzu sun taso graduate na faɗa satin da ya wuce ba gidan da ba graduate kowa ya hau igiya ba igiya ba ce duk mun hau an hau an duro duk mata da maza ba shi yanzu ake yayi ba an wuce wannan gurin saboda an hau igiyar an sako ba sana'a babu kuma gwamnati duk wanda ya sa rai wai gwamnati gwamnati yake jira ta baki sana'a ko to ya shiga uku saboda wallahi in ba alƙawari dai ba ƙarya ne ba da guri masu sana'ar ma masu aikin yanzu tanaji suke wa 'ya'yansu mutum zai zo yana katuwar ma'aikata sai ya fara tunanin ya za a yi kuma ɗansa yanzu yana da bintiri ya fara zaman masa guri ga wata alayi sai haka ake yi yanzu to saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau mu kuma lura sannan a matasan mu idan matashi ya zo neman yarka in dai yana da sana'a yana da zuciya na aura wata yarka kuma kaya ba da ɗabi'unsa da hankalinsa domin abin da ake magana a kai shine sana'a da zuciya ba mai kuɗi ba da in ka aura wa ɗanka mai zuciya ne sanin ya kamata to ba za ta kwana da yunwa ba nawa nawa ne mu din na yadda muke karantarwa mu nawa nawa muka samu waɗanda masu kuɗin ne kuma ba sa iya kula da ƴaƴan matan amma za ka gani abu da yanzu ai na ina yawan gaya wa malaman da muke tare da su za ka ga wani ya kawo ma yaro da kyar makaranta ba abun hawa ba ba komai ba amma bai taɓa fashin biyan kuɗin makarantar san ba amma wanda ya kawo shi mai kuɗi zai ga sai ka kori ɗan su zai biya a ce abin zuciya ce ko ba wai kawai kuɗi ba ne zuciya ce idan ya sa a ransa yana so wannan ya yi kaza to zai yi saboda haka ya kamata ku fahimta da kyau idan iyaye ba su kula da wannan nauyin da yake kansu ba to wallahi da lai ba za su tsallake su rafi talib alim ba domin shi za ku ji muna yawan faɗa Allah ya gyara wato halayen matasan mu maza da mata matsalolin ba za su faɗi ba wallahi wani in ya wani abun a cikin ƴaƴan zai Allah ba zai iya bacci ba shi da wani daidai na wani satin to saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau duk wanda Allah ya bata miji kana sha'awar ta yi karatu me to me amfanin ta gama karatun ba miji yanzu ba kai matakin da da yawa ƴan mata yanzu sun gama karatun sun fara aiki sai dai su ta siyan kayan ɗaki suna ajiyewa babu miji da yawa yanzu wasu za su ta siyan kayan ɗaki ta kayan kitchen ta tara amma ba miji wata baiwa Allah kwanan nan ina ji satin nan ne take gaya mara Ibrahim Khalil tace idan girman Allah ya sata a addu'a shekara ta 35 ko zance ba idan ta wallahi dallahi 35 to saboda haka ya kamata mu fahimci wannan wanda yana min ashirati sa'a yana daga alamomin tashi alkiyama cewa za a samu mutum ɗaya yana kula da yanzu in mahaifin ke mutu kai ma kan duba gidanku in ba kai wata ba zai ga mata goma sha ne a ƙarƙashin ka banda yan uwa iya na gidanku kawai saboda haka ya kamata mu lura da kyau to shi ne annabi yace min qillatil rijal wa kasratin nisa saboda wato karancin maza da kuma yawan mata saboda haka lallai wajibi ne a lura wato da wannan a kuma kiyaye wancan hadisin shi ma na bukari da yake cewa wato mutum zai rika kula da mata hamsin a ƙarƙashinsa ba aure ake nufi ba shi ma ana nufin ɗaukan nauyi wannan ba alal akal aka gaya ba waɗanda mutum zai rika lura da su kenan ku zo da haka mun faɗa cewa yawan mata yana daga alamomin dangin alkiyama sannan kuma hadisin yana nuni da cewa lallai shi ma hadisin yana nuni da cewa ka yi amfani da dukiyarka kafin rashin dukiyar ya zo ko kuma ranar da za ka zo ka rika neman mai karba ka rasa kaga ya hadisi ibnu abbas cewa ya wanke na ka qabla fakri kai amfani da wadatar ka kafin talauci ya zo ma idan Allah madaukakin sarki ya hore ma kuɗi to yi kokari ka ba Allah ne hadisi na gaba ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yace la taqumu sa'a lalle alkiyama ba za ta tashi ba hatta yaksura fikum al-mal har sai dukiya ta yawaita a tsakanin ku a cikin ku fa yafiza wato sai ta kai matakin da za ta yi ambaliya abin nufi ta haɓaka duk wanda ka gani biloniya ne yana da kuɗi shine fa yafiza duk wanda ka gani ya kai matakin da kawai shi ma ya isa hatta yi himma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu har sai mai dukiyar nan ya rika himmatuwa yana kokarin ya ga waye zai karbi wannan zakar ta ko sadaka wa hatta ya aridahu har sai ya rika bujirar da ita wataƙila ya kawo masallaci ya je a yi tigiya da Allah jama'a wanda yake buƙatar dubu ɗari biyu ya zo to shi ne yake fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi ya'riduhu alayhi sai wanda aka ba dukiyar ka je kai wani magiya da Allah in goyi hakuri ka karba sai ce la arabali ai la la hajata li ban da bukata kamar yadda wanda hadisin yace da dai je ka zo da an karba amma yau a nemi wani in ka ce Allah ya sa ku a cikin su kai ka jiyo mukan ba wa fatan mu zauna a lokacin kaga ai annabi alaihi salatu wasalam Allah ga ya mana a suratul anbiya yace ko iktaraba lillahi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa hisabun mutane ya kusanto su amma suna cira kana suna kauda kai gabarin wannan hisabun da yin karo yawaitar dukiya wannan ce kai kuma ai can suratul luqman karshe an kare ma wa'azi cewa inna allaha indahu ilmu sa'ati kaga ba wanda ya sanya dukiya ba za ta yi amma tana da alamomi wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir babun kabulin sadakati min al-kasbi tayyib babun da yake magana akan karbar sadaka daga tsohon wurtar da aka yi mai kyau ta halal wa tarbiyatuha da kuma kula da ita ko haɓaka ta yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana tace riba illa riba wai za ga wani harfin kawo yake da intanet an gaya mana wani bawan Allah da shi biliyan ɗaya ce da shi kawai duba yake akwai wasu dillarai da suke zuwa su gaya mana cewa yanzu ba banki gaza ya fi ba da injin sai ya cire kuɗin a wannan shekarar yanzu an zo da can ba sai ya zare shi gaba ɗaya daga nan zai mayar da bankin gaba ɗaya sai ya mayar can wai saboda kuɗin ya yi kaga biliyan ɗaya injin sun da za ka bayar ai da yawa to wai komai a ciki yake komai in azumi ya zo da biyo shinkafa ya raba mutane a intanet idan zakka ta yi zai fitar da zakka ya ɗebo intanet ya bayar haka wai Allah zai wayo kuma wallahi da ake mana bayanin da ya manyan da ya tsufa ya fi shekara da wani amma biliyan da yake tabi yana ta biliyan miliyan dubu kenan to shi ne yace ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam yace man tasaddaqa bi adin tamra duk wanda yayi sadaka da gwargwadon tamra da bino guda daya min kasbi sayyi amma daga dukiyar halal daga dukiyar halal ولا يسعد الى الله الا الطيب sai ce amma ka sani fa ba wani abu da yake zuwa ga Allah madaukakin sarki sai a tsaye wato abin da yake yi ta bayan ce ko ta bayan wato daga wato wala yas'adu ila Allah illa tayyib ba wani abu da yake tashi ya tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki aiki baya zuwa ga Allah madaukakin sarki wata ruwayar wala ya kabalu ila Allah illa tayyib amma wannan ruwayar wala yas'adu ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib eh yawa al-kalimu tayyib ilayhi yas'adu saboda haka wala ta'adu ila Allah illa tayyib ba abin da yake tashi da zuwa ga Allah in ba kyakkyawa ba in ba halal ba fa inna Allah yatakabbalu hadi yamini domin Allah yana karbarta da daman sa thumma yurabbiha li sa'ibiha kana Allah madaukakin sarki ya kulawa ya kulawa mai wannan abin ladan ya kulawa mai wannan abin ladan wato wannan abin da ya bayar guda ɗaya kama yi rabi a hadukum kuluwan kama yadda ɗayan su yake kula da ɗayan raƙumansa shi ne abin da misalin da annaba ne zafi salam ya ba su sai ba su misali da abin da za su gane ko kai yanzu ka san yadda ake ka duba ka ga idan masu kiwon shanu suka fito za ga wanda suka fara tata wannan ai tattare da ake a ware su guri daya ko kaga wani special kulawa ake ba su to ka je ka ga balarabe yadda yake da ƴaƴan raƙuba in suka taso kulawar da yake ba shi ta musamman ce sai annabi ya ba su misali da abin da yake za su fi saurin ganewa shi za a yi ta afala yan zuru na ilal ibli kai fa kulli saboda raƙumi ji ne babban abin da zaka bawa balarabe a wannan lokacin misali da shi ya iya fahimta kaga da yazo magana hadisin sayyidina ali ma cewa yi wato la an yaji Allah bi ka rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am to da shi ne karshen abin da zaka ba wala rabi mutane ne ta dukiya ko to na abu da ya shafi lahira za ku mi ba to shine kamar yadda suke kula wato ɗayan ku yake kula da ragumansa hatta ta kuna misalal jabal har sai ya kai kwatankwacin dutsen uhudu ko dutse kwatankwacin dutse tun daga wannan abin nufi dan kankani ne amma zai ta tafiya har sama sai Allah madaukakin sarki ya dauka kamar shi ne dazin na duba na ga wata kalma da ko a fata ulbani ne ko nawawi in ban manta ba sharhin nawawi na sharhin muslim nawawi sai kawo wata kalma da ta burge da yake cewa ko ina ji yadda take shine laqad zalla man galabat ahadu wa asharatu duk wanda ya bari ahadu shine daya dayan ka tarin jayi goma gomayyar sa ya tafi yayi asara da na kalli sai da na kai na komo ne ta dubawa saboda ta yi kyau kalba ai kaga wato annabi cewa yi wato Allah ce wa man da'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man da'a bi sayyi'ati fa fala yujza shine ahadu din ahadu shine zunubi in kai laifi ɗaya za a baka alkhairi ko idan kai ji alinka ba shi goma to shine aka ce duk wanda ya bari wato ɗaya ɗaya tagrin jari goma yayi asara ko ba haka bane yadda ta kai iya kenan har baya yin abin da za a rinka linka masa goma a ya taɗi duk wanda a hadu ta rinjayi galaba ta aka rafi da kadin zalla to ya bada Allah ya iya yi to shi da yake cewa kaga nan hatta ta kuna mithil al-jabal dan kankanin abu ne amma Allah ne ta kumbura masa shi dan girma a sai ya kai dutsen uhudi girma sannan anan kuluwahu ana iya cewa kamar yadda na fassara muku a can ko dai ƴaƴan shanu ko ƴaƴan rakuma duk wanda ka kawo jini in kana duba shiro za ka ga sun kawo wani haka shi da Allah ya gaya mana a cikin bakara ya ayyuha allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum tayyibati ma allu jayyid wa mimma akhrajna lakum min al-ardh fiti wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ku ciyar da daga daɗaɗa abin da wato kuka tsorurta da kuma abin da muka fitar muku na ban kasa ya Allah madaukakin sarki yace to kada mutum ya zo ba da sadaka ko zakka ya hada mara kyau da mai kyau ya samu gero rubabbe da kuma mai kyau zai takura dan zai fitar da ujiri kada ya haka kada ka bada abin da kuma in ma sadaka ce ba zakka ba idan kai aka ba sai ka turbule fuska shine muke cewa a daina ba almajirai da gwado ko kuma rigar da tsimma za ka yi da ita a gida kai ma sai ka ba kamata ya ka ba da ita da kyanta to shi ne kuma za ku iya tuna hadisi Abu Huraira da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ayyuhan nasu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa ya ku taron mutane har sai da Annabi ya kira mutane shi Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin bi ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna khabir alim ko alim sannan ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum dan wannan abakara to da na annabi za ku iya tuno hadisi a cikin arba'un hadisi sai annabi yi bayani kuma sun ma zakara rajula ko yudilu safara ash'as adbara yamuddu yadayhi ila sama fa yaqulu ya rabbi ya rabbi wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa qudiya bil haram da annabi yace fa ana yustajabu la ya za a amsa mar kaga ya cika sharaɗin amsa addu'o'i amma ya karya shi a kanji sharaɗin amsa addu'a shi ne idan mutum wato ya dawo hanyar tafiya annabi ya ce ana amsa mana addu'a to amma wannan shi ba za a amsa ba saboda ya karya jaradin a karshe to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye wannan hadisin yana kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi shi ma ciyarwa walau bi shay'in qalil duk kankan da abu kakkare na sannan kuma farin cikin da bawa zai yi ranar alkiyama saboda zai zo tallan wato dukiyarsa ta haɓaka ko ladansa ya girma farin cikin da zai shi ma hadisin ya nuna haka babu hasi ala sadaqati walau bi shiqqi tamra babun da yake kwadaitarwa akan yin sadaka ko da da tsayakin dabino ne au kalimatan tayyiba ko da kalma daddada wa annaha hijabun minan nar kalma da dadawa za ta zama wa mutum tsari daga wuta an adi bin hatim radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi jira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa ittaqun nara ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin da bino ko da da tsagin da bino a kiyaye da kaga Allah cewa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin shi ma'aunin alkiyama baya rainawa yanzu ka dauki keli na duniya ka ciro tililin gashi guda ɗaya ka dora ba zai gani ba ba zai gaya ma nauyinsa ba amma na kiyama an kasa gashi zai gaya ma nauyinsa misali kenan to saboda haka hadisin yana koyar da mu mu rika yin sadaka duk kankantar da kake raina idan mutum baya iya ba da kadan ya samu mai yawa ba zai bayar ba wannan magana haka ne sannan koya wa rai shi rai da ba ko da yuji koya masa kyauta da sadaka ne shi sa iyayen mu a da yanzu ba a yi za ga idan ba zai ba idan aka yi abinci a gida ko aka yi sabon wani abu ko mai gidan gida daga kauye ya zo da wani abu daban rogo ko dankali ko wani abu ko makani ko dai wani abu wanda yake na season ne sai a samu yaro za a samu babu baba sai a zuba a leda ko kwano a ce je ka kai gida ne shine malamai suka ce wannan koyawa yaro kyauta ne koya masa ne idan yaro marowaci ne daga cikin hanyoyin da ake tarbiyyantar da zuciyarsa ya rika kyauta akwai wannan hanya da kuma cewa ba wa dan uwanka idan shi kadai ya samu sai a ce gutsur ka bai ko zai kuka sai ya bayar duk wannan hanyoyi ne sosai ko da kana da halin da zaka iya siya musu kowa ka je masa to ko ya bar in ya so bayan sun cinye in kaga dama ka je musu kowa tarbiyya ce ne kyau kuma zai sa ya rika kaunar dan uwansa amma an ka tawo a tarbiyya kowa ya rike nasa to mun suka girma ba ba mai jin kan kowa a junansu sannan hadisin yana koyar da mu wato yana kwadaitar da mu dadi mutum ya rika dada kyawawan ayyukansa duk kankancinsa kuma ya nisanci munana sannan da yawaita ayyuka alkhairi da Allah ya jar'anta ana adi bin hatib radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin to ba wani daga cikin ku illa wa sayukallimahu Allah yawmal qiyama ba sai sai Allah ya yi magana da shi kowa kamar yadda Allah yake wa in minkum illa waliduha kowa sai ya tsallaka sirati to haka magana ma tsakaninka da Allah kowa sai Allah ya magana da shi laysa bainal lahi wa bainahu turjuman ko tarjuman tsakaninka da Allah ba tafinta wanda zai rika fassara a ce kaza Allah ya ce kaza ya ce to ai kaza yake babu tafinta ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه sannan sai ya duba gabansa ya gaba baya ganin komai a gabansa sai ya duba gaba ya gaba komai a gaba sun mai yanzu rubai ne ilaihi sannan sai ya ƙara duba gabansa kuma sai ce fatar takbilhun naru sai ga kuta ce take kallon sa yana fuskantar ta faman tada aminkum an yattaqi an-nara duk wanda yake da iko daga cikin ku ne ya kiyaye kansa daga wannan wutar da zai fuskanta lokacin da yake magana da ubangiji madaukakin sarki to ya kiyaye ta walau bi shirki tabrati ko da da tsagin da bino ya ba wa kansa kariya da wannan wutar ko da da tsagin da bino domin mun biya fa'idodin sadaka ta cikin da wuce baya ɗaya daga ciki shine za ta yi mutum mai rumfa za ta lullube shi a ƙarƙashin inuwa al'aiki rana da kiyama saboda wato sadakan da yake bayarwa wa anhu aidan ya zo da gare shi har yau adi bin hatim din kare yake kala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam yake ittaqu na yanzu ya kalli zabe yake ku kiyaye wuta thumma arada sannan ya kauda kai wa ashaha shine wa ashaha ai sadda wanka masha sai annabi ya ja da baya shine ashaha shi dan ja da baya bayan ya ce ku kiyayi wuta shi dan yu baya sun makala sannan kuma ce mutu ita kunnara ku kiyayi wuta sun ma a arada ya kau dauke kai wa ashaha ya kuma yin baya salatan sai da annabi ya haka ta uku hatta zananna annahu yanzuru ilaiha har sai da muka yi tsammanin cewa annabi ko wutan nan yake kallo yanzu nan an mata wato kashfi an bude mata ita yanzu ga dai yana gaya musu cewa kuke yayi wuta sun makala sannan sai ce ittaqun nar walau bi shirki tawa to kuke yayi wuta koda da zagin da biyu ne faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba wanda bai samu tsagin da jino ba shi da komai kenan to yayi wuta da wato kalma da dada da dadan kalma ita ma sadaka ce tana tsare mutum daga wuta Allah ya tsare mu babu babun alhamlu ujratun yatasaddaqu biha babun da yake magana akan wato alhamlu za a iya yin wato dako a rike shi a matsayin ladan da zaka tara har ka zo ka fidda zakati ko ka bada sadaka da ko ba kun ga shi sadaka ba ta ta alaji wa na bace ta kowa ce wallahi shadidi an tanqisul mutasaddiq bi qalil da hali mai tsanani autarai na wa mai sadaka da kadan wani ya bada naira goma ce ka yarda zama ne zai bayan ce waye sa mana naira goma nan waye zo ka dauki abaka misali saboda haka an yi hali mai tsanani a zarai na abin da aka bayar za mu ji yanzu a hadisi ana bi mas'udin uqbatu bin amir kenan ko kale yace lamma umirna bi sadaqa yayin da aka umarce mu da yin zakka shi za aka ce sahabbai su yadda suke mun biya wannan duku da baya a baya shi za aka ce sai na umar yayin shekaru bai hada ta bakara ba ba kwakwalwar ce babu ba a'a duk aya ce aiki da ita duk aya Allah ya ce aqimu salata wa atu zakka Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka to da suka tsaye da sallah babu zakka sai suka koma da ku kawai kaji na Abu Mas'ud al-Ansari yana ga yawa yace da ko muka rike sai da muka tara kudin ya kai na zakka domin ya zanto mun bi umarnin Allah madaukakin sarki domin din da aqimu salata ta zura ganta tare da wa'atul zakata adiya Allah wa adiya rasul ani kulli wali walidayka haka ibnu abbas ya faɗa yace abubuwan nan guda uku ɗan biyu ne tare suke tafiya bin Allah da manzo kyautatawa Allah da kuma iyaye sannan wato sai da sallah da bada zakka to shi ne yace um lamma umirna bi sadaqati kunna natahamal lokacin da aka umarce mu da yin zakka yace da ko muka rike ba Allah fada abu aqil sai abu aqil ya zo bi nisi sa'i lokacin da aka ce a kawo sadaka a wannan yaki da shi da abu kai sama da abu a ƙini duk sun yi wannan sai ya zo shi abu kai sama kun ga kwano ɗaya ya kawo na dalilu amma ba za mu karasa ko za ku iya tunowa a riyadu salihin cewa annaba alaihi salatu wasalam ya wato ya yi umarni a kawo sadaka shi ba abin da yake da shi sai rabin kwano na dalilu ko alkama sai ya kawo waja a insanin bi aksara minhu sai ga wani ya zo da mai yawa ya fi nasa yawa فقال المنافقون منافقين da basu bada komai ba a gebe sai suka ce inna allaha la ganiyun an sadaqati hada Allah ya ya shi ba wannan da ya kawo kadan sai suka ku duba ku ga wai rasa me zai ba wa Allah sai dan wannan su ba basu bada komai ba wannan da ya kawo yawa suka ce wai Allah zai nuna biki mai kudi ne kan da shi har da zuwa ana tambaye gudu har da zuwa ya kame yawa wai shi zai nuna Allah da kuɗi ne ba su ba da komai ba fa eh to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa a nan sai ce wa ma fa'ala hadha al-akharu illa ri'an sai suka ce kuma wannan shi wanda suka goranta wa cewa kalli dan abin da zai ba Allah shi ko wannan suka ce tsabar riya ne dan a ce na ba da kuɗi wanda ya ba da naira goma wai dubu ɗari zai bayar tsabar riya ne to shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar ba nan lalace ayan nan da sauka alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم lallai waɗannan da suke aibantawa almutawwi'ina masu ba da sadaka da kyauta don tallafawa addinin Allah min almu'mini da cikin mu'minai bi sadaqati wajen yin sadakar su sun kawo mai yawa sun ce ayi riyaji sun kawo kadan sun ce tsabar wato sun raina Allah ne za su kawo dan kadan sai Allah ya ce wallazina la yajiduna illa judan suke kuma raina waɗanda ba su da komai sai iya kokarin su ba su samu komai ba sai iya kokarin su shine judan sai Allah ya ce fa yaskharuna minhum sune mata izgini domin izgini ne sai khira Allahu minhum to Allah yana mai musu da sakamakon izgilin da suke yi wala hum azabun alim lalle azaba mai radadi ta tabbata akan shi ne ba da suka ce har yanzu wannan aya tana aiki idan kai baka bayar ba wani ya bayar kai wannan ko ta wannan bangare ko mai yawa ko kadan kai soka wallahi ka shiga layin munafukai domin sukar masu bada alkhairi munafurci sifa ce ta munafukai saboda haka idan aka zo ana neman taimako na addinin Allah abinda Allah madaukakin sarki ya hore ma shi zaka yi kawai abinda ba a so shine Allah ya baka dukiya mai yawa yanzu a zo za a yi wani abu ba babba kana da kuɗi sosai amma ba za ka ba da kuɗin ba sai canjin goro canjin goro za ka yi ta in ka gina haka ku to ya ci da kanwarta da mai binta da mai binta to kanwar ta ƙarshe yake ne wa naira biyar shi ne muke yawan faɗa misali in aka ce istida'a ba ni naira ɗari yanzu haka ba ka ce kowa ya bayar da abin da Allah ya hore masa sai mai naira ɗari ya ɗauki naira goma ya bayar ya ba da ten percent kenan ko idan mai naira dubu ɗaya ya ɗau naira goma ya bayar bai yi istida'a ba don ba ke ten percent ba ba ma haka ba idan mai naira dubu ya ɗau naira hamsin ma ya bayar da ya jin fatan ba ai wato izina a gine iya iyawarka aljanna ce ba ke so ka biya da sadaki duk wanda ya zo yanzu yake son mace ya gamsu yana son ta idan aka ginda ya masa sadaki dubu ɗari da gudu zai kawo to in dai ka yadda aljanna ma sadaki take bukata to gaba da sadaki da kyau man zan ladhi yuqridu Allah qardan hasana to waye zai ba Allah rance kyakkyawa Allah ya dinka masa saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye a wani yaki ne aka ce a kawo sadakan nan na'am da yakin tabo barakallahu fi kaga an ce a saboda yakin tabo ka duk da ba ai ba saboda tafiya ce doguwa lokacin rani gaba ɗaya gari ya bushe gashi ba abinci ba inuwa ba haka aka kowa ya je kawo na mai kwano mai rabin kwanan da biyu annabi bai dauke wa kowa ba saboda wannan yakin ba ta ba ta wuriya kun ga annabi yana ta wuriya idan zaki ci kuntawa sai ba da adireshin na ibawa amma ran da za a tabo ka yake tabo ka za mu don kowa ya gida saboda wahalar tafiya misali ya fi daga Kano zuwa Lagos a kafa kuma a cikin hanyar rana ba inda za a rika fakewa ga yunwa ga tsanani ga kaza kuma sannan turkawa ne mutane ne karfafa masu makamai shi za annabi yake kowa ya zo cikin shiri to shi ne yake cewa babu fadlil maniha babu da yake magana kan wato wannan hadisin kai zamu koyi cewa Allah yana ba wato yudafi'u anil mu'minin da ba cewa inna la yudafi'u anil ladina amanu inna la la yuhibbu kulla khawanin kafur a can suratul hajj to saboda haka Allah yana ba wa mu'minai kariya ko da yaushe har duniya ta tashi sannan kuma abu na biyu hadisin yana nuna mana tsananin adawa da munafukai suke ga muminai munafiki baya son mumini ko kadan sannan kuma hadisin yana nuna ba ba za ka taɓa kuɓuta daga gurin munafiki ba duk yadda ka so duk yadda kake so a zauna lafiya wai wani malamai ne suke magana ba na gani ya yi rubutu saboda shaja ne wai yana cewa wai lokacin da kuka ce ba za a ci abincin kirsimeti ba lokacin da musulmai sahabbai suka je habasha wai wai abincin uban wa suka ci sai nace abincin uban mu suka ci wannan intimatul basira ne kuma sannan tambaya ta biyu shine shin da suka je cewa aka da suka je habashan ran 25 ga wata suka je ai sai kai mana bayani ko babu fadilin mani'a babu da yake magana akan falalar mani'a me mani'a mani'a shine kana da dabba ka bada aranta a ci abincin da yake cikin da ta ce nuna kaja amma ta kace shine mani'a ka duba ka ga yadda musulunci yake zan taimako wai baka da komai sai akuya akuyar ma da take wato hanzarta ta fita da nono to ka taimaka da wannan akuyar a tatsi nonon da aikin lada kai ko ta ne a irin manyan nan na tura bul din nan ko raƙuma ko kaza ko kaza an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi alaihi salatu wa salam wato um, lalle annabi alaihi salatu wa salam qala ya ce ni'mal maniha ma dalla da maniha yanzu na faɗi ne maniha ba da aran dabba a tatse doron ta a a matsayin abinci ko abin sha kuma ya zamto maniha da zaka ya zamto kayi da wato allihatu ita ce dabba ma'abociyar katon nono wadda nonon ta yake mai yawa dabba tinkiya ko akuya ko kuma wato saniya duka sun shiga shi ne alika asafi wadda ta kusa haihuwa ku duk kun gane bambancin haihu waccan zaka tana da nono mai yawa amma idan ta kusa haihuwa sai ya linka in dai ta kusa haihuwa to shine asafi wanda ta kusa haihuwa saboda yawan nonon ta ma kusa haihuwa minhatun a matsayin minha shine wato kyauta da za a ɗebi nono wa shatu safi to da aka ce da akuya kuma wadda take da girman nono ya zamto takduri ila idan aka baka ita aro zaka waye gari ka cika ƙwariyarka ko abun ko kwantenarka da nono shine wato zaka yi waye gari ka cika ta da nono wata ruhu bi ina bi ina sannan in yamma dai ma ka kuma cika wannan abun mazubin naka da nono saboda haka wannan hadisin shi ma yana mana nuni da wato da da falalar siyarwa da abin da yake hannunka wanda Allah ya hore ma annabi alaihi salatu wasalam yana faɗa cewa akwai wasu ɗabi'u masu kyau kyawawa a hadisin abdullahi bin amr bin al-as cewa wanda tafi kowace girma a cikin wannan ɗabi'un guda hudu sai yace shine wanda yake da akuya ya ba wani aro ya tatsi nonon ya ci ta abinci da ita shi ma kwadaitar da kai yake yi har annabi ya nuna a ƙarshen hadisin cewa wanda yake yin wannan Allah madaukakin sarki zai ba shi aljanna to wannan hadisi shi kuma abin da yake nutsar da mu shine falalar maniha da kwadaitarwa a kai shine abin da kake da shi ka ba wasu amfani da shi ko da ba dabba ba babul matsalul munafiq munfikai wal bakhil babin da yake magana akan misalin wanda yake ciyarwa misalin wanda yake ciyarwa ko yake ba da dukiyarsa a dawainiya da ita wal bakhil da marowaci ana bi wa rayra radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake daraba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam masal al-bakhil wal mutasaddi annabi ya bada misalin marowaci da mai bada sadaka kamar tare rajulai sai annabi ce kamar mutum biyu ne alaihi ma jubbata ne min hadidin waɗanda suke da garkuwa suke da wata garkuwa shine kamar alkyabba rigar da ta lullube su gaba ɗaya jikin ta zama musu garkuwa ta ƙarfi yanzu misali in mutum za a fita yaki sai ya sa riga tun daga sama har ƙasa ta ƙarfi ai ga ba zai rika tsoron zuwan kibiya ba ko kaɗan to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce to misalin wanda ya sari kamar mutum biyu ne da suka sa riga ta karfe a jikin su amma nan da ne taki irin wanda zaka take ta kawai gaba ɗaya wata kila a nan za a nan ne ta ta sauka kasa da an zo yaki sai ka take ta da lullube ka kawai gaba ɗaya idanunka kana gani amma kuma duk abin da za a harbo ba zai same ka ba ko shakka babu mutum zai fita yaki yana wannan zai fita da karfi zama a irin yakin da ake yi na da a wannan lokacin da shi bau ba da bom ba ko a gan da bom ne yawa eh saboda ana ta bayanin wancan lokacin ne ana yi da kibiyoyi ne da kibiya ake da takobi da mai su ne makaman a ga wani yanzu ne sai a ce an ji bom za a samu kenan wanda zai rika rufe din dan sa kadin qurat aidihima ila sudihima hakika hannayensu ya makale shine ibtoran hannunsu ai alja'at an makale hannayensu a jikin kirjinsu shi asali shine nono to amma gare shi a cikin kirji haka hannun kowa su wayannan biyun da annabi ya bada misali hannayensa a makala a cikin nonuwan to sai annabi alaihi salam misali yanzu ake so a kusan toma da nesa kusa wata raqihi ba da kuma tarkuwarsu mun faɗi wannan kalla idza balagati taraqi wa qila man raqa idan rai ya zo nan wannan kasusuwan guda biyu su ne tarkuwa a larabci tarkuwa saboda haka ga hannun a nan gashi a haka a makale ga garkuwa kuma a bayan hannun to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa ja'ala al-mutasaddiqu sai aka sanya shi mai sadaka mai kyauta kullama ta saddaka mai sadaka duk lokacin da ya ba da sadaka in ba ta dat anhu sai hannun sai buɗe sannan wannan garkuwa ce saboda ya riga ya tattare shi yanzu a haka tana makale a hannu to da ya take hannun yana budewa zai buɗe sai garkuwa ta yi kasa ta rufe duk jikinsa shine wato wato in ba ta dat anhu hatta tagda anamilahu har sai ta rufe anmulansa ɗan yatsansa na ƙasa idan wannan rigar ta sauka har ɗan yatsansa na ƙasa za ta rufe wata abu a tsarahu ta lullube duk gurbinsa inda zai taka kagan biyo shi ma za a yi sai kawai wannan rigar ta rika shafe gurin ba za a gane kawunsa ba domin larabawa suna bibiyar mutum ta hanyar kiyafa za a zuwa ce a ga shafe kafa ce wane ne wuta nan shine genetics yanzu ko da ake a zamanin take nan genetics to suna da wannan shi yasa wani dan dan dan kiyafa da yanzu ya zo zai dubi da Harisa da Usama yace bari da waki ne yace wallahi dai ya haifi dai a nan annabi ya rika murna saboda da ba ana ta surutu cewa ya za a yi bari ya haifi waki anya dan sani wani mutumin kauye yana zuwa ya gansa a kwance suna kwance sun lulluba kawai dai ce wallahi waɗannan kafafuwa sai ya haifi daya sahabbai suna ji shi ke na aka kawo da wannan duk wani shakku da ake dna ke nan ko take su dna na ke zuwa ce abuwan to sai ce to kaga wannan garkuwa ne a gurinsa sadaka kenan ita za ta rika zame mata wato garkuwa waje alal bakhil kullama hamma bi sadaqatin qalasan to shi kuma marowaci lokacin duk lokacin da ya niyyar yin sadaka sai hannun ya manne kuma dama ba da ba ta je hazuci ba sai ya manne a jiki sai ya ƙara rikewa kaga duk lokacin da aka kama hari ya za a same shi kenan domin garkuwa ba ta rufe shi ba mai hannun jarirai kenan da yan siyasa suke faɗa eh amma na hannun yake a jikin wannan ya bula jariri ba jariri ya yana haka shi ba wuya yake da kirji jariri ai kaga haka yake kawai sai ake cewa jariri kuma zai ta haka tunda yana haka wata ran zai baka amma wannan bai baro shi da nan ba ba to shine annabi ya bada misali ne wa qadat kullu halqatin bi makaniha sai annabi ya ce kowace halqa kowace sarka da ma sarkoki ne a fahade ta ji wannan ya sarka sai ta bude kawai kir sai kasa karfi wannan kuma sai kowace sarka ta rika mannewa da jikin ɗan uwanta ba za ta ba ta kariya ba قال أبو هريرة أبو هريرة من رواية يكي جوا فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ني لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بإتباعي kun san dama a duga in ba kuma dawa a Sama'ilul Muhammadiyya shekara shida bakwai baya shekara tara baya da muka biya shi Sama'ilul Muhammadiyya in za ku iya tuna a gabar dama ya zo da yace akwai luga guda luga guda tara a kansa duk yadda ka faɗi kalmar ɗan yatsa a larabci hamza din nan da farko kana iya sarrafa ta ko dai a ko u ko i ba din ba haka wannan ba din ko bu ko bi ko bu ko ba aka ainihin ta shi za ka ce luga tara ce a kai duk inda ka biya ta ba wani ya biya isba ko asba ko isbu'in ka ce ba ni ne biya ba duk yadda ya biya ni ne luga tara ce a kan ta yawwa yawwa kaga za mu iya cewa bi isbi'ihi ma bi isba'ihi duk za mu faɗa duk za a iya karanta su haka to sai yace ya qulu bi isba'ihi haka da ya qulu bi ma'ana ya fa'alu yana yin haka da hannunsa fi jaibihi wato a cikin wuyan rigarsa aljaibu ana cewa aljihu amma wuyan riga shi ne aljaibu wal yadribu bi khumrihin bi khumrihin ala juyubihin su dora mayafi akan aljihu a a wuyan sa ake ne su lullube wuyan an gane ko to shine yace walau ra'aytahu yuwati'uha yace ina ma a ce kana ganin annabi alaihi salatu wassalam a wannan lokacin da yake buɗe hannun yana kokarin buɗawa sai yace wala ta tawassa annabi yana kwatanta mu cewa yana kokarin buɗawa amma hannun ba zai buɗu ba wato wannan gabar wannan rigar tasa mannewa za ta rike ba za ta buɗe ba sai annabi ya kwatanta mu yake za ta ta mannewa ne ba za ta buɗe ba nan a rika samun guri yadda za ta wace kariya ta saku inda wato akwai flexible ce ana iya sakin ta ne akwai electricity a jikin ta da an sake ta danko ne za ta buɗe ta yi ƙasa to idan idan ya sake ta ta saki mannewa za ta rike ba za ta buɗe ba saboda maroci ne to wannan hadisin annaba ne salatu wassalam yana ƙara kuɗi yadda mu dangane da abin da ya shafi ruwa kaga ai in za ku iya tuna hadisin karje na hadisi Abu Hurairah kai Abu Abdullah da Abdullahi da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ittaqu zulma fa inna zulma zulmatul yawm al-qiyama a gaba da yake wattaqu shuha ku kiyayi kwauru ruwa sai yace fa inna shuha ahlaka man kana qablakum domin rowa ita ta halakar da wanda suka zo gabanin ku sai yace hakan ya janyo amalau ba la an safa ku dima'ahu wa tahallu ma'aribahu wannan ya janyo suka rika zubar da jinani sannan kuma suka rika halatta abinda Allah ya haramta shine dai maganar da muka faɗa ya haƙun lahu riba ba yurbi sadaka wannan babun awa ɗaya mu dama wuce tun da za ka ce lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana insha Allah ta'ala gobe a kamun jana'i za mu biya mun biya alwajis a jere guda uku to gobe insha Allah za mu biya a kamun jana'i abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka masha Allah Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi akwai wani bawan Allah da ya kawo Qur'anai yace idan uwa ta ce addu'a muna roƙo ubangiji wanda kuke sarki Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi shi ma wannan bawan Allah abin da yasa a gaba muna roƙo ubangiji da ayoyin alqur'ani muna tawassuli da su Allah ya biya masa bukatun sa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda ta san da kansa muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon ta madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda